أعلم بمن هو أهدي سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه sha biyu sha uku kai sha biyu sha biyu ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wadda yake daidai da sha biyu ga watan uku miladiya tana shekara dubu biyu da ishirin da biyar kamar yadda muka saba a cikin wani masallacin mai albarka za mu ci gaba da karatun wani alkur'ani mai tsarki a cikin wannan sura mai albarka a jiya karatunmu mun tsaya a cikin wannan suratul isra'i aya ta 83 inda allah maɗaukakin sarki ya ba mu surar wato kenan ta ɗan adam da wani ɓangare daga cikin ɗabi'unsa shine idan allah maɗaukakin sarki ya ba shi wadata ya ga ya wadata sai da kai kawai da kai ga wurin Allah ya kawai da kai ga wurin addini ya kuma wato kenan shiga dagawa yana yin abin da ya ga dama ya manta da wanda ya bashi wannan wato kenan ni'ima din in ba imani ne shiga cikin lamarinsa ba in ba alqur'ani ne ya shirye da shi ko kuma shirya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan ta gaidi ɗinsa ba to haka yake sai ya manta wato kenan da Allah maɗaukakin sarki kuma yana iya yiwa zai dawo ya buƙaci wannan ko a nan ko a gobe can zai dawo ya nemi ni'imar Allah maɗaukakin sarki amma in ba shi da shi aka yi ba da haske alkur'ani sai ka manta da wannan sai kuma wannan ɗin ya zama matsala wato kenan a gare shi sannan idan aka hana shi kuma ni'imar sai ya yanke gauna kwata-kwata to mumini shine wanda in ya shiga wannan hali baya mantawa da ubangiji in ya shiga cikin ɗaya halin kuma baya wato kenan yanke kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki wannan shine siffa ta dan adam sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana bismillahir rahmanir rahim qul kullun ya'malu ala shakilatihi ka gaya musu ya Muhammad kowa daga cikinsu ya je aiki a kan wato kenan nasa tsarin ko nasa yanayin ko nasa fahimtar ko kuma abin da ransa wato kenan ta sauwala masa ko take so masa da sauransu farabbukun lallai ubangijinku alamu shine ya fi sani biman huwa ala sabila shi ne fi sanarwa ya ke kan hanyar daidai wanda ke ba daidai ba kamar wannan aya tana karantar da mu cewa mutane ɗabi'unsu daban-daban ne abinda wani ke sha'awa lalle ne wani ke sha'awa ba abinda wani zai iya ba lalle ne wani kowa zai iya ba abinda wani ya wasa ba lalle ne kowa ya wasa ba a ba da dama a mutane kowa ya aiki gwargwadon wato kenan tsarinsa da yanayinsa yanzu misali wani noma yake shafa sai a bashi aiki a tsarinsa la'alla zai fi performing aikin alkhairi a wannan tunda nan ne field of interestinsa wani kasuwa yake so sai a bashi a wannan layin wani sana'a yake so sana'ar ma kala-kala wani irin wani yake so wani irin wacce yake so wani irin wacce yake so shi yasa turawa da suke son su rika daukar fa'ida daga alkur'ani sun yi amfani da wannan aya ta yadda suka kawo wani ilimin da wasu philosophers tun daga primary school ake karkar ake duba dubi ake studying yaro ake duba inclination dinsa amma za a yi display dinsa abubuwa da yawa na chances na rayuwa ana lura da shi yau a sashi anan gobe a sashi a can jibi a sashi a can jibi a can har a gane ina ne mailinsa ya fi yawa sai a dora shi kan wannan layin to zai fi yin wato kenan abin kirke a wannan layin saboda haka sai a jeje shi sai ka ga wata rana ya samu abin da ake kira mastari akan wannan wato kidan layi to da kuma zai fi amfanin kansa zai fi amfanin al'umma ko da addinance yanzu yadda muke na za a ce za mu karatun addini wani ya fi sha'awa ya je haddace alkur'ani wani ya fi sha'awa ya je ya karance hadisai wani fi kihu ya fi sha'awa wani luga a lugar ma wani ya fi son balaga wani ya fi karkata zuwa ga nahawu da dai sauransu wani ya fi son ilimin qur'an da dai sauransu to duk inda mutum ya fi karkata zuwa ga nan ana fi tsammanin cewa in an daure masa gindi a wannan layin wato kenan zai yi abin da ya fi kamata amerika suna amfani da wannan aya a wasu lokuta shine sukan dubi mutumin da ya fi kwarewa sai su dauke shi su ba shi abinci su ba shi kuɗi su ba shi lafiya su kuma yi amfani da tunanin sai tunanin duk abin da yake bukata wanda zai iya wa za su taimaka masa don ya cimma burinsu shi da ya kirkiro musu wani abin da babu shi a duniyan nan kaga sai zama sun yi amfani da basirarsa sannan sai ya samu musu wani abu sai su amfani shi wajen ci gabatar da kansu Allah ba da kuka ya ba mu wannan lashin sun wani kullum ya amalu fi shaki da tihi ko ala shaki da tihi kai kowa je aiki akan tsari irin nasa da ra'ayi irin nasa da fahimta irin nasa amma duk lokacin da ka takura mutane kace sai su yi ra'ayi guda daya to ba su yi ba shi za ka gare yadda muke ko da addinin musulunci sai ga wani yaron kungiyar ya yi can wanda ya yi can wanda ya yi can wanda ya yi can to inda matsalar take shine idan har za mu iya barin mutane kowa ya yi akan hakan nan wannan ɗin haka yake alal idlaki ko kuma akwai kaidi bature a tsarinsa babu kaidi kowa ya je abin da yake so don haka idan mutum zinama yake so ya je yi in shaidanci yake so ya je yi yaro yake so ya tsirara a cikin gari ya je yi saboda yana da cikakken yanci to amma musulunci ya samu sawatu kenan kaidi ba alal idlaki ba ne saboda ai akwai wanda in ka bar shi a hakan din shi kwakwalwarsa ba za ta iya kai shi zuwa ga bakin gaci ba don haka wannan yana bukatar sai an sa shi akan hanya idan mutum ya zama abin da ya dauka zai kai shi zuwa ga halaka sai a zuwa masa ido a sa ce ai kullum ya amula rasha kilitihi kaga musulunci da kaidi domin in an bar shi halaka zai yi yaro ne ya taso zai tafi cikin wuta gaba gaba gaba gaba sai ka ce kullum ya amala ala shakilati kamar yaro ya fada wuta ko kuma zai taba wutar lantarki ta zuke shi sai ka ce kullum ya amala ala shakilati sai ka amfani da ayan alkur'ani sai ka bashi je ya cari na wutar lantarki din ta zuke shi kaga ba zai yi ba ko to haka a cikin mutane akwai wanda tunaninsa baya iya kaiwa wato kenan zuwa ga gaci saboda haka wannan aya abinda take nufi shine kowa a bar shi ya kai gaci da kansa idan zai iya kaiwa gaci ta haka duk lokacin da wani ba zai iya kaiwa gaci hudu la kan hannunsa sau daga idan tunaninsa ba iyaka nan ne za a ɗora shi a kan abin da ake ganin zai kwafo min a buɗa masa tunanin don ya kai ga wato kenan inda ake tsammani ko kuma inda ya kamata a ce ya kai a rayuwa a kan wannan aka samu wato kenan doktorin na amur bil ma'arufi da na hanyar anil munkar ba zai yi abar mutane su abin da suka ga dama ba cikin abin da zai iya kawo matsala a gare su ko ya kawo matsala a waninsu yanzu mutumin da yake cewa shan giya halal ne musulunci ya yarda da shi saboda an ba shi wani zikiri da yadda je ya yi shi kenan shi kawai an gama masa zubansa sai a bar shi je ta ci gaba da shan giya ko mai shan wiwi sai abin shi je ci gaba da shan wiwi saboda yana da wani zikirin da in yayi da zo shi ganin ya abin ya samu hanya da zai tafi cikin aljanna mutum ba a koya masa karatun fiqh ba ba a koya masa karatun hadisi ba ba a koya masa tafsirin alqur'ani ba ba sai a ji a baka wasu yan zikirori sai ka je ka zauna shikenan in kai wani lokaci sai a ce kai sayyid ne in ka kai wani lokaci sai a ce kai gausi ne in ka kai wani lokaci sai a ce kai kaza ne duk da wannan fa baka san komai na fiqh ko na abin nan ba saboda haka suke na sai a tsarkake ka sai zama kai kana ganin cewa kawai ma a aljanna kake zunubin kama shafafu ne da sauransu yanzu wannan za mu bar irin wannan tunanin al'ummar muna ji muna gani a yi ta halaka ta ka samu yarinyar da ko a kawa'idi ba za ta iya halar hukunta ba kawa'idi wannan ko alin ya ce mata wai sanyi da ce shi kenan sai ta je ta ta yi tabin kan mata tana nuna ita mai addini ta shako dogon tabi shi kenan sai mu zuba ido akan irin wannan wai su ne za su koya mana addini to kaga ba zai yi ba saboda haka doktorin na amr bil ma'ruf ya shigo a cikin addini musulunci inda hanyar musulunci mai sauki ce haka da ba amfanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tarattar da mu alqur'ani da ba amfanin sayyidina abubakar da umar su tafi filin jihadi da ba amfani su je su tsaya suna ta haddan alkur'ani suna ta haddan hadisai su abu hurairar nan suna ta kwana suna muzakira ba a fata imam malik ba da rayuwarsu a wajen yada ilimi su abu hanifa da sauransu sai kowa ya je kawai ya je ya dan zikirin shi kenan kawai shi kenan kowa ya zama dan aljanna kuma ma ya duk tsayar da ya ga dama a ban kasa to saboda haka wannan aya da take cewa kullum ya amana ala shakilatihi kowa zai aiki akan wato kenan irin tsari irin nasa tana da kairi irin tsarin mai kyau idan tsarin sa ba mai kyau bane sai a nusar da shi sai shi na abubakar yake cewa ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya ya ayyuhal ladzina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum na ji kuna karanta wannan aya Allah ya ce ya ku masu imani kowa ya tsare kansa batan wanda ya bata ba zai cuce ku ba inda ku kun shari'a sai ce amma fara jima zan Allah sallallahu alaihi wasallam ce innan nasa idza ra'aw zalima idan mutane suna ganin wani mutum yana zalunci a wani riwaya yace idza ra'aw munkar in sun ga wani aiki mummuna wanda shari'a bata yadda da shi ba suka bari ana yi to aushakallahu an ya ummahum bi ikabil ya yi kusa Allah ya gani su da azaba don haka kenan ashe akwai wato kenan kaidi Allah madaukaki zake yace a gaya musu kullun ya amala la shakilati ana nufin kowa ya fitar da basirarsa da kuma layin da yake ga zai taimaki addinin musulunci da shi yanzu kaga wani da'awa ya dauka wani karantar da alkur'ani ya dauka wani karantar da wato gina hadisai ya dauka wani karantar da ilimin fikihu ya dauka wani luga yake karantarwa wani za ka zama shi ake zaka ya rika gina muku masallatan wani ya ɗibar ruwa a cikin masallaci shi ne aikinsa wani sharar masallaci wani agaji zai yi ya rika daidaita ku a sahu wani ya so ya saurari karatun ya tashi ya tafi abunsa duk irin waɗannan kaga kowa ya amala ala shakilatihi to wannan shine abin da ayan take nufi ba tana nufin a bar mutane kowa ya je abin da ya ga dama na tsiya da ba tsara ga tsala kuma ya ce wai an ce kullum ya amala ala shakilati a ba haka kin hibar farabuku ubangijinku a alam shi ne ya fi wato kinin sani biman huwa a hada sabila wane ne ya fi shiriya a kan hanya ai kamar da hausawa suke cewa ne wai duk a dodo ɗaya ake tsafi da ni da nake sharan masallaci da kai da kake gina masallacin da wanda yake kunna wutar masallaci da wanda yake daukan hoto da wanda yake sa mutane a sahu a layi da wanda yake karantar da mafiki hudin ko da mai gina kyauran masallaci da mai tona bohol din masallaci dunni menene manufar mu ne kan ba aljanna bane idan shahata ta masallaci ta kai ne aljanna ginin maka sallacin ka ya kai ka aljanna mai sa mutane a layi wannan tsari ya kai shi aljanna dukan ba mun tsira ba to kaga kenan ashe manufar mu duka shine tsira da za mu samu wata hanyar da ba za ta kai mu ga tsira ba to wani ba za mu dauke shi a cikin matsayin kullum ya amala ala shakilatihi ba don haka ubangijin ku ya fi sanin wane ne ya fi sama wata kidan akan hanya wadda take shirya wadda za ta kai shi da dar zuwa ga abin nan don haka shi sa karkare na wa kowa tsarinsa kowa a cikin al'ummar nan yana da rawar da zai taka kowa yana da rawar da zai taka yanzu karatu muke a nan gurin bai kunna janareto na yanzu in bai kunna ba karatun nan ba zai yi ba ba zai yi ba ko zai yi zai da daɗi ba haka ne masu haska wannan wutan da ba sai ba zai yi ba wala alal alarama da bai ja bakin nan ba zai yi ba wala alal masu tsawa da saurara da ba su zo ba zai yi ba abubuwa da yawa suna ka kowa da rawarsa da yake takawa masu karatu nawa ne suna zuwa suna tafsiri suka daina saboda ba masu sauraron su saboda ka yadda mai karatu yake da muhimmanci haka mai sauraron karatu yake da muhimmanci kowanne ya amala ala shakilati to saboda haka Allah bada kuma sarki ya san wanne ne bai je aljanna ta yi kai da kake sauraron ka za ka shiga shiga wato kina aljanna saboda Allah bada kuma sarki ya karbi naka fiye da wanda zai zo ya wa'azin kuma ya riya ko kuma ya zo ya aiki kaza din kuma ya riya ya zama kai naka kai dan Allah ne kuma Allah ya karba wane ne ya san wanda yake daya Allah baraka zaki shine yake daya wato kenan masani akan wannan don jama'a wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila
Allah baraka zaki ce wa yas'alunaka 'anil ruh ya muhammad suna tambayanka akan ruhi an suna tambayanka akan ruhi kul ka gaya musu arruhu min amr rabbi shi ruhin nan da kuke gani daga lamarin wato kenan ubangiji na ne yawa Allah kadai wadan sarki ya san menene wato kenan yanayin da hiru shi yake cikin sa kuma wata tumila ilmi illa qalilan babu abin da aka baku na ilimi face wani abu wanda yake dan kaɗan yau za ka baku da ilimi baku da wato kenan ilimi face wato kenan dan kaɗan Allah bai baku ilimi face dan kaɗan a nan Allah ba da kuka take ce ya tsalo na ka'adar ruhi suna tambaya ka akan ruhi abinda malamai suka ce wannan siyaki a cikin alkur'ani yana zuwa gurare da dan dama haka suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsaloli don haka da suke cewa yana nuna darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farko kenan saboda kamar suna tambayan Allah ne za su tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya bada ansa sai ya gaya musu kama akwai rashin tsakaninsu da ubangiji ba kowa ne ya samu wato kenan wannan darajar ba sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam يسألونك عن الكمر سأتي قل عن الكمر والميسر سأتي قل فيهما إثم كبير يسألونك عن أهلا سأتي قل هي مواقيت للناس da sun tambaya sai Allah ya ce ka ce musu ga ansa kaga akwai interaction tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai da Allah madaukakin sarki directly wannan yana nuna darajar su ɗaya kenan na biyu idan sun yi tambayan nan idan tambayar jahilci rashin sanin ansar wato kenan idan rashin sanin ansar ba zai cutar da su ba Allah madaukakin sarki ba yakan ba su ansa ba sai ya karkatar da tunaninsu zuwa ga wani abin da ya fi musu fa'ida a wannan lokacin idan kuma suka yi tambaya sai zama tambayar jahilcin ansar zai cutar da addininsu sai Allah madaukakin sarki ya ba su ansa take ke sai ba su an sa addini da yace wai sa'alu naka an ne ta ma sai ce ne kul islahu lahu khair sun tambaye ka akan hukuncin maraya ya za a yi da kes din maraya Allah ya ce a a a gyara lamarinsa a yi islahi a gyara masa komai da komai sa shine alkhairi dan haka Allah madaukakin sarki ya ba da ansa saboda rashin sanin yadda za a yi treating maraya matsala ne don haka Allah madaukakin sarki ya ba da ansa da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wato kenan hukuncin haidar mata ya sanu naka anil mahidi sai ya ce me qul huwa azab fa atazil nisaa fil mahidi sun tambaye ka akan mata lokacin da suke haila aka ce kace kazanta ne dan haka kun nisanci mata a lokacin da suke haila daga rashin sanin ilimin yadda za a yi mu'amala da mata lokacin da suke haila zai cutar da haka ilimin yana da amfani sai Allah maɗaukakin sarki sai ba su ansa wato kenan tare take ya sanu na ka allaka kamar wala mai sirri sai ce me fihi ma yusmu kabir wa manafi'u lin nas saboda shan giya matsala ce take sai aka bada wato kenan ansa amma idan jahilcin ansar ba zai zama ya cutar ba sallah madaukakin sarki sai karkatar da kwakwalwarsu zuwa ga wani abin da ya fi musu amfani kamar misali ya salo na ka anil ahilla sun tambaye ka a wancan zamanin suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da jaririn wata ya yake fitowa dan karami yana girma yana girma har ya cika ya zo yana raguwa yana raguwa har ya abin a wancan lokacin da babu sakafa idan Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya ba su ansa a faɗi yadda tarihin wata yake gaba ɗayansa da du kewaye-kewayensa da suke tsakaninsa da duniya da du rayuwar da ta shafi abin da yadda muke gani ilimin yanzu amma a wancan lokacin sakafinsu ba ta kai haka ba idan aka ba su an san ma ba su iya fahimtanta ba ba lalle su fahimtanta a wannan lokacin saboda ai babu ci gaba irin na wannan zamanin a wancan lokacin don haka Allah barkan sarki sai ba su an sa yadda ko sai ce kulhiya mawaƙitin linnas ai wata da kuke gani yana ba da lokuta ne a mutane na aikin hajji da shekara da kaza da kaza in ya zo ya faɗi sace wata ɗaya ta biyu ya zo wata sha biyu sun tafi shekara ta cika mawaƙitin linnasi wal hajj yana nuna mutane lokacin sallah da lokacin ibada da lokacin aikin hajji da sauransu to a hakan nan Allah madaukakin sarki yake ba su wa kenan ansa to wani lokaci tambayar takan zo ta zama wato kenan jarraba shi kansa a wanda za a tambayar ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ake so a jarraba a ga kwakwalwarsa saboda in an gwada shi zai iya faɗan ansa mai kyau ko kuma wato kenan zai faɗi amsar da ba daidai ba sai a yi amfani da wannan ansar da ya faɗa ba daidai ba sai a yaƙi addininsa a yaƙi da'awar da yake tafiya tare da ita akan wannan mutanen makka da yahudawa sun hada kai suka yi shawara me za mu tambaye shi a kure shi mutanen makka suka aika musamman a jagurin madina a samu yahudawa ku da kuke da ilimin littafi ku ba mu goyon baya za mu tambaye shi sai suka ce ku je ku tambaye shi a kan rai salubu alin ruh saboda ɗabi'a ce hubu sana'i ɗabi'atul insani dan adam yana so ya shi kuma malami baya son gazawa babu yadda za a yi a zo a tambaya a ce ya san ya kasa sanin ansar sai ya ji kamar wato kenan gazawa ne a gare shi kawai ya sa malami na tabe shi kowa a cikin ansa zai baya amma idan bai idan ya tara hankalinsa abinda bai sani ba sai ce Allahu a'lam ko yawwa sai suka yi amfani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yadda a gaban sahabban sa a tambaye shi tambayar da zai ce bai san an san ba ashe ba san ku zuka dabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam sau da za a tambaye shi a ce masa ya kaza kaza ce ai mulma sula na bi alamin min sa'ili shi ba ruwansa in bai sani ba zai sani ba ko kuma lokaci ya shiru to ba su fahimci haka ba sai suka zo suka tambaye shi ina rai yake a jikin dan adam ya salunaka an ruhi shine wannan ayan da muke karanta wai salunaka an ruhi sun zo suna tambayen ka akan ruhi akan rai yaya yake a jikin dan adam menene asalin ma wato kenan rai a jikin dan adam ga dan adam wanda yake idan babu ran sai ya zama gawa gawa da kusa ta zama ta dauna amfani ‘ya'yansa ma da matansa da iyayen da suka haife shi ba su da amfani da shi sai da tun rami su binne shi amma inda dai fa sai da shi yana sai yana wasu abubuwa to shi ran nan shi ma wani abu da kan da yake shiga jikin mutum ne ko kuma yayane ne sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan duk da malamai suka ce kalmar ruhi Allah maɗaukaki sarki ya yi amfani da ita a cikin alkur'ani a ma'anoni da yawa yanzu kaga nan an yi tambaya akan ruhi rai wanda yake cikin jiki na dan adam kenan ko yawa sannan an yi idlakin sa wato a mala'ika jibril Allah ya ce kun nazala bihi ruhul amin ka ce alkur'anin nan wa yake kawo maka alkur'ani nan ka ce musu alkur'ani nan ruhul amin ne yake saukar da shi yanzu ruhi wa ake nufi anan mala'ika jibrilu wani lokaci an yi amfani da shi kalmar ruhi a shi kansa alkur'ani Allah ba da kuɗi sai waka zalika a wahayana ilaika ruhan min amrina mun saukar maka da ruhi daga al'amarinmu wannan ruhi din ana nufi mai alkur'ani saboda haka ruhi an yi amfani da ita abubuwa wato kenan da dama a cikin alkur'ani amma su ruhin da suke tambaya shine ruhin da yake cikin jikin dan adam suke tambaya wato kenan shin a ina yake gaya musu a wuya yake domin ga an yanka dabba sai ta mutu ko ko aka yake da an harbi mutum da bullet a nan in ya ratsa cikin kwakwalwar sai ya mutu ko a ciki yake da an fasa cikin mutum an yi galgala cikin mutum sai ya mutu ko a ina yake tukuna shi ruhin kwata-kwata menene ma ruhin ko kuma dai kumfa ya kunu ne da kawai wance mutu sai mutum ya mutu mai rayu sai mutum ya rayu ko kuma ya ne ne to kaga a daidai wancan lokaci na wato kiran jahiliya suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai irin wannan tambaya din ya salunaka anir ruh amma Allah madaukakin sarki sai tashi ba su ansa sai ce musu kulli ruhu min amri rabbi ka ce musu ruhi dai lamarin sa ubangiji na ne kawai sai shi babu wanda zai ce maka ga inda rai yake babu wanda zai ce ba wannan ansa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar na farko ta kunyata mutanen makka ta kuma kunyata yahudawa don suna tsammanin annabi sallallahu alaihi zai bulanda ya faɗi abin da ba shi kenan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam da zai faɗi wannan da ya irin wannan da yawa amma ba zai ba Allah madaukaki sarki ya kiyaye shi a lokacin da rana da wata suka kisfe daidai lokacin da babu sakafa irin ta yanzu da za a gano luna eclipse da solar eclipse babu kuma wato kenan equipment da za a lura da su har ma a predicting ga lokacin da zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annal shamsu wal qamar ayatan min ayatillah la yankasawani li mawti ahadin wala li hayatihi ko yau Allah yana tsorata bayansa ne kun gashi kawai kuje ku yi sallah ko kun gashi kuje ku yi zikiri ya mai da mutane wannan su zuwa ga ubangijinsu hakan nan yake faruwa to saka nan ma sai Allah ya ce musu ka gaya musu ar-ruhu min amri rabbi ruhi yana daga cikin lamarin ubangiji na kuma ba sharadi ne sai ka san kwakwaf din abu ba wani lokaci kawai ka san yadda zaka fa'idantu da shi ya gamsar yanzu ga ran alkinmu amma mu san daga yana yake ba ba mu san me aka yi shi ba ba mu san iyaka ta ina ɗaya yake ba fari ne ko baki ko ja ne ko kalma ce ko wani fashi ne ko mai duba mu san menene ba banda ubangijin nan dai babu wanda ya san inda rai yake ko kuma ya yake amma kuma muna amfani da shi ko muna amfani da shi kamar waya ne abinda yake ake bukata a jikinka gare ka dangane da waya ka san yadda za ka yi ka danna lambobi ka sa su a ciki ka sa katinka ka kira wanda kake so ko ka yi dalin ka fitar da abin da suke so dole sai ka san kwakwak din yadda aka yi waya da kai amfani da ita ko rediyo ko talabijin ko wani abu makamancin wannan ko riga sai ka san ainihin kamfanin da ya yi daga ledar da aka yi da ko kuma audigan da aka yi da ita kai rafi da wakil bata wani wanke kya ce kuma kya kawai ka dauka ka saka aluka kai amfani da ita to kamar hakan nan ne Allah bada bakin sarki yake cewa wato kenan rai daga gurin ubangiji take saboda haka ko yake kenan zamu ce ko saboda haka kada ma ku bata lokacin ku wajen wato kenan fadawa wala takfu ma laysa laka bihi ilma ba lalle ne sai kun fada cikin abin da ba ku da ilimi a kansa ba musamman cikin abin da ilimin naku ba zai iya wato kenan gano shi ba don haka wannan ansan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai yana muka faɗa da farko ta kunya ta yahudawa ta kuma kunya ta mutan makka kuma ta sa da yawa daga cikin yahudawa sun musulunta da yawa daga cikin har ma nasara domin a ansan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru ulil ruhu min amri rabbi din nan haka yake a cikin littafin su a daidai wannan lokacin yana daga cikin abubuwan da ba su jirkita ba duk da sun jirkita abubuwa da littafin su don haka ba su jirkita ba da zai da zaka ta wannan mutumin fa abin da yake faɗa nan gaskiya ne fa komai aka tambaye shi gaskiya yake faɗa saboda haka da yawa daga cikin su wato kenan su musulunta a daidai wannan lokacin da haka Allah madaukaki yake cewa ma utitu min ilmi illa qalilan babu abin da aka ba ku jama'a na ilimi sai dan kaɗan yawwa don haka ba ku kai matsayin har yanzu ku kai ku gano yadda ruhi yake ba Allah madaukakin sarki wato kenan shine ya san inda ruhi yake ilimin ku wato kenan ilimi ne dan kada kuma wannan aya ta yi aiki da wancan lokacin da suke da sakafa yar kaɗan har yanzu tana aiki a wannan lokacin da muke ga kaban an ci gaba an kai matsayin wato kenan globalization saboda yanzu idan ka yi nazari kaga abubuwan da zamani ilimi ya binciko shi aka babbinciko na zamani still sai ka ga cewa har yanzu ashe muna da abubuwa da yawa da za mu iya bincika a gaba saboda hakan din za a yi ta tafiya kuma har sai an je muntaha na ilimi gurin ubangiji Allah madaukakin sarki da haka ma wata tumi ilimi illa qalila to mu je mata ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا
Allah madaukakin sarki ya ce wala in shi'ina wallahi inda mun so la nasaban da billazi auhayna ilayka abin nan da muka maka wahayi sai mu share shi tafi a musa sai mu tafiyar da shi kawai me muka maka wahayi ba alqur'ani ba in mun so sai mu share shi sai zama babu shi shikenan magana ta mutu ko sama la tajidu laka bihi alaina wakilan sannan babu wani wanda zai zama wakili wajen dawo maka da shi retrieval dinsa wato kenan wannan sura ko wannan aya Allah maɗaukaki zarki yana ba mu surar yadda yake wato kenan ka ba da kariya a annabinsa sallallahu alaihi wasallam saboda a farko mutanen makka zargin da suke shi ne annabi sallallahu shi ne yake kirkira wannan abu da haka shi yake fito da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza da ba san wannan ba Allah maɗaukakin sarki sai amfani da wannan wajen ba shi kariya cewa ba fa shine wato kenan ya kawo qur'anin ba ba shi ne ya kawo ayoyin ba a'a ubangiji ne ya yi da haka ubangiji yake cewa in mun zo ma sai mu share shi kenan abinda muka baka za mu iya share shi sai zama babu shi haka ne to idan har haka ne yanzu muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya kirkira wani abu a ubangiji ne don haka yanzu a zai kamata a zarga in suna da zargi su je zargi Allah madaukakin zargi amma kar su zargi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Allah madaukakin sarki wato kenan yana ba shi abin nan ne kariya ne yawa na biyu to ya za a yi kuma a ce Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wahayi kuma ya share shi to siyakin aya idan muka lura Allah ce ya walau shi ina inda mun ga dama yanzu mun ga dama kenan ba mu ga dama ba haka ne ana na ga dama da na baka naira dubu na baka dubu mun ga dama na baka ba don haka allah maɗaukakin sarki bai share alkur'ani ba bai yi kuma niyyar wato kenan kau da shi ba amma ya yi amfani da damar ne su fahimci can ƙur'anin ba na annabi sallallahu alaihi wasallam bane amma ƙur'anin na allah maɗaukakin sarki ne to da haka in suna da maganar da za su si da allah in suna da zargin da za su si da allah shi kam su bar shi shi a matsayin su na dan aike ne kawai ba shi ya kirkiri wannan abun ba mun bayyanci wannan saboda haka Allah madaukakin sarki ya bashi kariya ne a cikin irin wannan Allah madaukakin sarki ya bashi kariya ne sannan kuma inda ya ga dama din ai a haka din ma Allah ke cewa ma nan sak min ayatin aw nunsiha na ta bi khairin minha aw mithlaha wannan baya nuna cewa kuma ba za a samu annasikh wal mansukh a cikin wato kenan alqur'ani ba don haka wasu ayoyin Allah madaukakin sarki ya sauke hukuncin su wasu ayoyin allah madaukakin sarki ya kawo su madadin waɗansu wasu ayoyin sun sauta a madadin waɗansu wasu ayoyin kuma an share karatunsu wasu ayoyin kuma an share karatunsu an bar hukuncinsu wasu da karatun da hukuncin duk an share su wato kenan babu su da yawa sabbi suka ce sai sun tashi wata rashin zuba wata aya kuma an nemi ta arsa kuma ta tafi kenan to allah madaukakin sarki yadda ya ga dama ya tsara yana aka yake cewa ma nan sakmin ayatin aunin saha duk abin da muka shafe na aya ko muka sa aka manta da karatunta to na tubi khairi min ha za mu kawo wata aya wadda take ta fi wannan alkhairi aw mithla ko kuma alal aqalla za mu kawo wadda take misalin wato kenan wannan don haka inda Allah wadda kuke sarki ya ga dama yayi hakan ma babu wanda zai iya wato kenan cewa hakan din ba za ta faru ba sannan babu wanda zai tsaya a matsayinsa na wakili a annabi sallallahu a wajen dawo da shi to amma sai yake kalami ya nuna Allah ba da kuma bai yi haka ba kuma ma wata kenan ba zai yi haka ne da haka Qur'ani yana nan a matsayinsa na mu'jiza har wata kenan duniya ta nade to mu je illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira Allah madaukaki zai kace ba illa rahmatu min rabbika sai dai rahama ce ta ubangijin ka ta sa ba za mu yi hakan din ba don haka da Allah madaukaki sarki yayin yin aikowa da alqur'ani ya aiko shi ne rahama ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan rahamar kuma ta da wasu daga gare shi ta je gurin sauran mutane don haka raba ce daga ubangijinka gawa ga kai da muka saukar maka da kuma al'ummanka wanda duk suka zo suka karbi wannan domin duk mutumin da ya karbi alkur'ani ya yi karatun shiriyar da take cikin alkur'ani ya kuma aiwatar da ita to automatically zai tafi aljanna to kaga wannan ya zama rashin ya zama rahama kenan ko kuma ma kafin a je aljanna duk mutumin da ya karanta alkur'ani ya zama ya nutsu yana aiki da alkur'ani a rayuwarsa ma ba za ka gaishe mutum banza ba ko ba za ka gaishe kidimammin mutum ba za ka ga rayuwarsa kuma tana da tsari ba zai cuta ba ba zai kuma yadda a cuce shi ba ba zai zama kuma wata kina ya sa aiki na sharholiya ko kuma ya bata rayuwarsa a cikin abin da ba shi da wata kina amfani ba saboda qur'ani ba zai bar shi ba sai ya shirye da shi to saboda haka alqur'ani rahama ce daga ubangijinka inna fadalahu lalle tabbas falalar ubangiji alaika a gare ka kana kabiran ka kasancewa take da mai girman gaske ne Allah wa rabbi sarki yayi maka girma yanzu idan muka ce za mu tsaya mu faɗi darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam da falalolin za mu iya har gare waye ba za mu kai ba ba za mu iya ba don haka falalan Allah da Allah ce babba ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka mu ma za mu wata babba ce akan wato kenan النبي صلى الله عليه وسلم توجد قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
الله ورقم ذلك يقول لهم يا محمد كجايا مسو لو اجتمعت الانس والجن da a ce mutane da aljanu za su taru ala ayatu bi misli hadha alquran ko su zo akan cewa za su zo da misalin wannan alqur'ani ba ga alqur'ani ba to aje alqur'ani a gefe a ce mutanen duniya su taru aljanun duniya su taru da sharadin su ma za su rubuta wani littafi kamar alqur'ani ya dauki duk mu'jizar da take cikin alqur'ani da balaga da fasaha da komai da komai da yake cikin alqur'ani la tuna bi mislihi wallahi ba za su iya zuwa da misalin alqur'ani ba walau kana ba'dhum libanin zahir aw zahira ko da sashen su wato kenan sun kasance suna karfafa ma sashe suna taimakon sashe to hakan ne wato kenan ba zai yi ba da mutanen duniya da aljannu duniya su taru don su yi alqur'ani ba za su iya yi ba wannan shine ake kiransa tahaddi tahaddi shine bara mai mina ake kira ban kama ne ko menene a ce irka kawo me ake kira wani da hausa barazana ce ko ban kama ban kama ko yawwa yar kure yar kure Allah ba da kuke sarki yana so ya kure su don haka yake ce musu su je su kawo ai sun yi sun ce sun ce asatirul awwalina katabaha baitula alaihi bukratan wasilai wasu da suke za suke karanta masa tatsuniya yake rubuta to kuma ku je ku kawo tatsuniya wasu sun ce shi yake kirkirawa da kansa aka ce to kuma ku je ku kirkiro da kanku duk abin da suka faɗa aka ce to kuma ku je ku yi ni ba abin nan bane ku ba larabawa bane ba larabe ne a cikin ku ya tashi ko ku kuka koya masa magana ku kuka koya masa komai kuma ya kawo mu'jiza irin ta su don haka ku je ku kawo irin ta sau da haka wannan wata gida an musu wata gida yar kure ne su je su kawo shi kuma ta haddi shi ne kure din ana yin sa ne ya zama mu'jiza mu'jiza shi ne gajiyawa ka kawo abin da mutane suka gajiya ko yauwa don haka allah maɗaukakin sarki yana wata kenan kiransu don ya gajiyar da su ga sun yi sun yi sun yi sun kasa ai sun jarraba musalamatul kazzabi ya yi wasu abubuwa da yake tsammanin kamar zai kuma da alkurani amma in yazo ya karanta mutane ma an saukar min da wahayi da jiya to ranka ya a karanta mana muje in ya karanta ya karanta ya karanta ko mai sauraron sai ce wala da lai ka san na san ƙarya kake laqad alimta anni alamu annaka tanzil saboda bai zo da tsari irin na alkur'ani ba sajja ta yi ko iya ita ma irin nata amma da mutane zakaranta mutane sai su ga abin duhul walil kahin ne ba zai zama ya hau kan tsari irin na alkur'ani ba to saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya musu wato kenan tahaddi to shi tahaddi din aka ce idan kai wa mutum barazanar ya zo da abin da ba shi da ilimi a kansa to wannan ba a cike shi a matsayin tahaddi ba yanzu kawai misali ne ina ka zo ka same ni ya ce irin na isa na fede cikin mutum na fitar da cuta na mayar a dama ka sama zai iya ba ka yi wani birgewa a ba wani birgewa amma ka zo ka same ni a kilkin da nake a kansa ka kawo abin da kuma za ka kure na shu na kasa magana shi ne ta haddi shi ne ta haddi ko yanzu lokacin da aka ce abduljabar ya ta kawowa maganganu na karya dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam don an yi sosar dinsa ya soke anas dan maliki da nana aisha da abu huraira da da wannan wannan sahaban da ake cewa su suka fi kowa yawan ruwaitar hadisi idan ya rusa wa'annan sahaban to ya rusa duk littattafan sunna kenan tunda su suka fi kowa kawa yawan hadisi ko ba ka idan haka dinga kawo ma hadisan Anas dan Malik yana kushewa da na Abu Huraira da na Abdullah dan Umar da na Nana Aisha da sauransu saboda in ya rusa su kenan ya rusa addinin musulunci gaba ɗayansa domin musulmin da ya dauka shi ne dauki magana da za a ce lalle ana tsammanin ba mutumin kirki ba ne da zarar an yadda to duk hadisan da ana zo da su ba za a yadda da su haka ne ko ba ka ba sai ko ba kan abu hurera haka sai ko ba kan nan aisha to inda duk ina aka watsa da hadisan su to me ya rage mana da haka ya rusa to da haka sai aka ce to shikenan ya kawo a gari a lokacin da aka zo live babu magana sai an yi aje a editin a zo a faɗa ma mutane abin da ba shi kenan ba a'a an sa kai tsaye duk duniya tana kallo kowa yana kallo duk abin da yake barazana a kansa wajen guda shida ko babu ɗaya da ya ba da ansa a kansa to yanzu akan ilimin nasa da yake ne ban kama a kansa ko buhari ya zo zai buge buhari akan harkar hadisai ba ya almajiran buhari ba almajiran almajiran almajiran buhari ba wani mutane in zamanin sa suka zo suka buge shi suka kure shi a kan layin da yake ban kama a kansa to wannan shi ne ake kira su ta haji wallahi bai bada an sako kwaya ɗaya ba ɗaya sai haka yake da gumi kuma ac ne a ciki to abinda allah maɗaukacin sarki ya yi musu kenan don haka shi yasa su malamai suka ce a zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam abin da aka fi kwarewa a kansa shine sihiri don haka mu'ujizar annabi musa alaihi salatu wasallam sai ta zama ta jinsin abin da suke gadara a kansa ba da sun jefa da ice ne ko sanda ya sai ko igiya ta zama maciji ba sai ya zama shi sandan sa ce zama da jinsin macijin da su suke gadara da shi din da haka aka zo aka kure su suka zubar da duhi balahum wa isihum yikayyala ilaihi min sirri ma annaha tasa'u annabi Musa ya jefa da nasu sai duk ta haɗe su ku karo wani magani a layin su aka kure su da haka da suka tabbatar lalle ba haka bane wal yasharatu sajidina suka ce amanna bi rabbil alamina to kaga yanzu a layin su wannan shine ake kira sa tahaddi wato kenan irkure yanzu an kure su a layin su to yanzu an yi musu an musu tahaddi kenan amma ka je ka samu layin da basu iya ba dama ka kure su akan wannan ai ba ba na ba tahaddi bane dama ban iya ba dama ni ba mi ne akan wannan layin a zamanin Isa alayhi salatu wasalam abinda aka fi kwarewa a kansa shine harkar magani harkar magani don haka sai aka bashi mu'ujiza da tahaddi a layin wato kenan abinda suka fi kurewa da shi akan wannan zamanin sadaka jeje ya ce wa ubru al-akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah in ya samu makaho ne ya shafi idonsa sai ya warke kamar yadda ya ma abu mai gidan rabbul gulam in ya samu gurgun ya daga shi sai ya miƙe in ya samu macece ya daga shi sai ya tashi ko to duka wayannan a wancan lokacin waye zai irin wannan a samu duma su sihirin su zo su daga wannan ba za su iya ba su zo su masu magani kai su zo su yi abu kaza ba za su iya ba ga macece su ba za su iya ba Allah ya so aka kure su haka ne don haka sai malamai suka ce kenan yanzu annabi sausar Allah ya bashi mu'jiza mun dawo gida mu'jizarsa ya kamata ta zama ta jinsin abinda mutanensa suka kure a kansa suka kware a kansa to su kuma a lokacin su lokacin fasaha ne da balaga da iya magana su larabawa don haka suke bude kasuwar okaza za a yi kwana arba'in ana cinta kowa ya zo duba balagarsa ya nuna balagarsa a samu alkali ya zo hau kan mimbari mimbari na zinari na bugata zabiyani zai hau kowa ya zo ya waka ya nuna ƙwarewarsa a iya bagara da balaga mai kudu ba ya zo ya yi a fitar da gwarzon shekara a kan haka ne sai zama maganar alƙur'ani ita ce mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama du aka ce to ku zo da misali aka ce na farko aka ce su kawo alkur'ani kamar su suka kasa aka ce su zo da ashar suwarin ayoyi goma suka kasa sai aka ce kai su zo da aya ɗaya tal amma kome da kome na ta zama irin na alkur'ani sai zama wato kenan sun kasa kowa zai je ya gwada amma in ya gwada shi da kansa sai ya kansa dariya sai ya rufe ba za a abin nan ba masu tsaurin idan su ne suka fito da shi fili kuma aka musu dariya don haka mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ce wata kenan babban ita ce alqur'ani amma wannan ba zai hana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna wasu mu'ujizozi a tattare da shi ba kamar misali bishiyar da ya ce mata wani mutum ya ce masa in kai kai ina sa in kai manzo Allah ne bishiyar nan ka ce ta zo ya ce bishiya ka ce kake so ta zo eh je ka ce ta zo ji ya je ya ce kai bishiya ki je in ji Muhammadu sai ga kawai ta kwanta haka sai ta ciro ina sai wayin ta nan sai ta kwanta wanta sai ta ciro ina sai wayin ta nan sai ta yi kura ta yi ta zo gudan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta koma ta koma yace to kai da ni annabi Allah ya ce bala na yarda da mu dusu ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in an rasa ruwa in yi haka da hannunsa sai ya zama kamar an bude kan bambo ai ta juya ai ta juya ai ta juya kowa ya ce ya shiga ko kuma an rasa abinci ta kuka abincin ku sai a zuba a tsakiya dan dabino kadan duk masallacin nan sai mu ci mu koshi mu kasa cinyewa duk irin wannan akwai mu'ujizozi irin wannan amma babbar mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani saboda haka yanzu kenan abinda shi ya hada ya hada abubuwa guda biyu annabi musa alaihi salatu wasallam mu'ujizarsa hannunsa da sandansa ba haka bane amma littafinsa a taura ne don haka kenan yanzu littafinsa ba zai zama mu'ujiza ba bayansa don haka zai iya bacewa haka ne annabi isa alaihi salatu wasalam mu'jizarsa warkar da makafo da mara'a da waye sunsa da gurgu da ta da mamaci ko amma littafinsa menene linjila don haka idan ya kauce littafin zai lastin langi zai lastin lanka bai samu distortion ba ba bata shi ba bayan ya kwace littafinsa ya samu matsala an canja yi harrifunar kalima amma wabi sun caccanja amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mu'ujizarsa kuma ita ce littafinsa don haka ko yana nan ko bayyanan littafin Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye shi inna na hannu nazar da zikra ko yana da kula duk mutumin da ya je rubuto alkur'ani sai ya harrafa shi ya zo a cikin masallacin nan a nan masallacin za ta wasan nan ba daidai ka rubuta ba ba a bukata a ji ko ina duk qur'anin da aka zo da shi in ba mai kyau bane aka kawo shi a cikin masallacin nan wallahi ba za mu fita masallacin nan ba sai an ce masa nan ba haka bane dan haka ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka kenan yanzu alqur'ani ba karamin mu'jiza bace sai wasu ke cewa to mun je yanzu qur'ani ba ragasa ta kai matuka larabawa sun fahimci haka nan to wanda ba ba larabe ba ya zai fahimci mu'jizar alqur'ani na ta ako na farko dai su da aka saukar musu da littafin su ne arbabul balaga sun yadda da shi ashe wani su shi yafi cancanta ya zama wato kenan ya yadda cewa duk mutumin da zai ba balarabe ba zai zo ya koyi larabci idan balarabe ya yadda akwai balaga da fasaha a cikin alqur'ani yanzu ni da ba balarabe ba na zo na koyi larabci ni ya kamata ma na fi ganewa akwai balagar da haka mu'ujizan wata kenan tana nan sannan daga cikin mu'ujizozin ba ta tsaya a cikin fasaha kadai ba akwai abubuwan da qur'ani ya ba da labari duk da cewa littafin nan ba littafin science ba ne littafi ne na addini amma akwai abin da ya ba da labari na gaibi da wanda suka wuce da wanda suke faruwa da wanda za su zo a nan gaba kuma ba a taba samun kuskure ba duk abin da ya faɗa akan abin da zai faru da science da sauransu a yanzu ake ta gaggano su da wannan zamani ya zo da wasu abubuwa wanda suke baki kuma sai a ga alkur'ani ashe ma ya yi magana a kansu dauki misali yanzu aka ce atom the smallest indivisible menene menene i matter is the smallest indivisible particle of an element ko ba ko ba sai aka zo alkur'ani ya yi magana kwayan zarra ita ce atom ɗin ko yau ba sau da ka shi ne ɗan kankani da ba zai iya rabuwa ba bincike nuna fargawa ana iya fasa shi za a iya samun electrons da neutrons da protons a cikinsa sai qur'ani ya nuna cewa kwayan zarra ma sai ce wala asdar min zalika za a samu abin da ke kasa da kwayan zarra don haka qur'ani ya san cewa wata rana za a zo ana bankaman cewa kwayan zarra ita ce abin da tafi mafi karanci to za zo lokacin da za a iya fasa ta a fitar da wani sabuwa a ciki kuma qur'ani ya yi magana wato kina a kansa don haka falatu adu wala tu sa ajaibuhu ajaib na alqur'ani ba za su kirgu ba ba za su kuma wato kenan kare ba a yanzu hakan nan inda za ka bincike littattafan da research ɗin da scientists suka yi akan ɗan adam duk binciken da suka yi akan jikin ɗan adam ko jikin dabbobi ko kuma ka yi bincike ka bibiye shi ɗaɗɗaya abinda ɗan adam suka gano a duniya sama ko kuma a duniyar ruwa kuma daga ba ka zo ka haɗa su da ayan alkur'ani za ka tabbatar cewa kuma allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin wannan abu ba da kuma kaji inda alkur'ani ya ji kunya ba ba za ka ga inda alkur'ani ya ji kunya ba saboda haka kenan a wannan lokacin namu ma alkur'ani mu'jiza ne domin duk wanda suka gano musamman wanda suka karanta embryology a wannan zamanin da lokacin da suka bayyana da komai da komai suka zo suka fitar da rayuwar ɗa jariri tun daga farkonsa sun rage wani da wani likita musulmi ta masa an musan wannan yau shekara 1400 a ina ya ce alkur'ani sai aka za ka karanta musu ayoyin alkur'ani sai ya ce bari ya research a kan alkur'ani da ya research a kan alkur'ani sai ya zama wata kinan ya ce ato ai babule ma ya magana akan wayan abubuwa sai ya ɗauko babule ya karanta shi sai ya ga duk abubuwan da babule ya magana akan science yawanci parts sun sun zama outdated amma na alkur'ani suna nan updated don haka sai ya rubuta littafi qur'an da science and the bible kuma shi ma dalilin wata gidan musuluntansa kenan saboda haka idan ka ga an ce kamar yadda dr zubalu da kita in ka ga an ce ga ayin alkur'ani ga kuma science sun yi cikawar to ɗayan biyu ne da ce immal aya lan tufham wa immal qadiyya lan tusbat ko dai research din bai zama fully abin ya kai gaya ba hakoye yake ko kuma ayar ba ta zama kuli an fahimce ta tunda ai ubangijin da ya yi duniya ya sa abubuwan nan da za a koyo don da su shi da kuma ya alƙur'ani don haka ba zai yi a ce da aikin allah da maganar allah ta zama ta yi karo ba saboda haka alƙur'ani yana nan a matsayin mu'jiza kuma zai zama mu'jiza gobe zai zama mu'jiza kuma har tashin alkiyama don haka allah ba da kuke sake ce a gaya musu inda mutane da aljanu sun haɗu ka kawo misalin alkurani ba za su iya ba amma yasa ce da aljanu saboda abin da yasa yi Allah ba da kuke yake la ilin tabatal insu wal jinnu saboda a zamanin da su larabawa sun yi da cewa duk wani mutumin da yake da fasaha ba su ne za a ake musu tahaddi ba ko mawaki ne ko mai kuduba ne kadibi ne ko wani mai ilimi na nasar ne to bayansa akwai shaidani da yake masa wahayi in suka ji mutum ya cika fasaha ko suka ce wara a kulle sha'irin shaidanu yuha ilaihi haka kuma wara a kulle katimin shaidanin yuha ilaihi saboda sun yarda cewa aljanu suna zuwa su koya musu balaga suna koya musu fasaha kuma ko da fasahar ta kace to sai aka ce to aljanun ma ku ebo su su ma su zo su kawo kamar alkur'ani kuma din ku yi a hada a gani to duka wannan ba ci nasaran ba su ci nasaran kawowa wato kenan wani abu kamar alkur'ani ba da ka Allah barku ne ce to walau kana ba wani ba da zahira ko da sashen su sun taimaka wa sashen zahira shine wato kenan menene yake kira taimakawa ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa asarar buku in dallaka kunna ko ya an yi bilawa azza wajen karin min kunna a kafin wannan kuma yake wa jibrilu fa inna lahu fa in tazahara alayhi yau fa in tazahara alayhi fa inna lahu wala tazahara alayhi daga zahir din ne shine taimakekeniya idan ku matan annabi kuka yi taimakekeniya dan ku kure annabi fa inna lahu wala to Allah shine miji lamarin da jibril da salihul mu'mini wal malaikatu ba'da zalika malaiku ma za su taimaka masa saboda aka ce ko da mutane da aljanu wato kenan sun taimaka ma junansu ba za su kawo misalin wato kenan alkur'ani ba to mu je mana lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata a nan sai lokaci yayi wanda mu faɗa daidai Allah barkakin sarki ya amfana da mu abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskure Allah ba mu ikon gyara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a ana cikin zamanin